cikin suratul an'am mun kwana a aya na 110 za mu tashi aya na 111 aka maka Allah bismillah fatiha ma salatil fatiha
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وأشرنا عليهم قبلا كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم كل شيء كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون آيوين سكوتي أبايا Allah kafirai suna ce ma annabi me yasa ba za ka musu ayoyi ba Allah ya ce a can baya wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu ai ko da ayoyin sun zo yadda suke so ba za su ba da gaskiya ba to Allah ya ta kawo abubuwa kaza abubuwa kaza annan ya ce walau annana nazzalna ilayhi wal malaikata wallahi da za mu saukar mu masu da mala'iku wa kallamahumul mauta matattu suka taso suka yi magana da su kamar sarafu kamar yadda suka nema wa sharna alaihim muka tara muka kan kulla shay'in dukkan komai kobolan gaba ɗayan sa bilan mataini jam'u qabilin ay mawjan mawjan jama'a jama'a wa bi kasri al-qafi wa fatil bai ay ko kulla shay'in kibala ai mu'ayyanin nan su gan shi kuru-kuru ba su yi su shaida da ta rike da gaskiyanka ma ka nuna yau ba za su ba da gaskiya ba lima sabaka fi ilimin layi saboda haka din ya riga ya sanin Allah illa lakin an sha Allah sai dai in Allah ya so imanahu imaninsu fa yu'minu su ba da gaskiya walakin aksarhum amma yawancinsu yajhaluna suna jahilta ذلك وجهلته وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ba Allah ya gaya ma annabi wannan sai kuma ya shiga ban haƙuri ga annabi cewa ya rasulullah kamar yadda sauran annabawa suke kai ma ɗaya ne daga cikin su haka nan muka sanya ma kowane annabi a duwan abokin gaba kama ja'alna haƙula ya adam kamar yadda muka sanya waɗannan su zan makiyanka ويبذل منه انا مسا شياطين الانس shaidanun mutane wato masu tsaurin kai cikin mutane waljin da aljannu yoyi ba kuma ila balin duburin sashi na majuna wa'ayi wato yana ishara ga sashi gururar rudi na ila balin ila zanzur bal qawli abin kawata wannan ce mu ma wa bil wadi gururar ayliya gurukum dukun din walau sha rabbuka da ubangijinka ya zo ma fa'alu da ba su aikata shi ba sun ce shaidan na aljan ya fi shaidanin mutum sauki dan shaidan in ya matsa maka kace a'udhu billahi min shaitanir rajim zai gudu shi ko shaidan na mutum zai tunda ka ya ta damun ka sai ya raba ka da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka nan muka hada su da shaidanun mutane da aljanna kuma za ka ga in fata ya zo kamar suna ba juna wahayi na'am walau sha rabbuka da ubangijin ka ya so ma fa da ba su aikata ba aiha aiha wal mazkur wa zarhum ya rasulullah ka bar kafiran makka wa ma yaftaruna da abin da suke kagawa min al-kufri na kafirci wa ghairihi da walansa mimma azina lahu daga abin da aka kawata masu wa hadha qabla al-amr bil qitali wannan kamin a hore annabi da yaki
ولنسجل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أو تبيعكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين ولتسجل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون دونك كركتر lidaske ilayhi qulu abidatul ladina aminu don zuciyan waɗanda waɗanda suka karkace su karkatar da zuciyan su zuwa gare ay zuhruf ay ladina waɗannan la yu'minuna ba su ba da gaskiya bi lahiratil lahira wal yardahu dan su yadda da shi wal yaqtarifu dan su kasabin ma hum muqtarifuna min da suke kasabi na zunubi fa yu'aqabu ay masu hukuba alaiha kansu wa nazala ayat da za a karanta nan gaba ta sauka لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم suka nema wurin annabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala ya sanya bainahu wa bainahum hakaman wai ya kawo alƙali ya zama tsakanin su da su abinda suke nufi su ba ahlul kitabi bane ba su da littafi daga Allah amma ga yahudawa suna da littafin at-taura ga nasara suna da littafin injila wai abin da suke so duk mu'jizar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu da duk abin da suke gani wajen annabi bai yi ba wai a kawo masu hukunci yahudu su zo su ba su labari ko nasara tun da littafin Allah a wajen su akan gaskiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ba da labarin cewa halayensa sun koya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu أفغير الله أبغي حكما شن ونم ألا ذن ما أبتغي حكما يذبو من حكمشي بيني وبينكم تكاننا له ألا أنه هو الذي أنزل إليكم الكتاب شيني يسوك الكتاب على القرآن أكم مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل أم بين كريها لكسبها والذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi a taura kamar halin kitabin da muke cewa su zo su yi hukunci tsakani kamar abdullahi da salamin masu imanin cikin su wa zaɓi da sabansa ya alamuna sun san annahu wannan alƙur'ani munzalin ko munazzalu abin saukarwa ne ko abin sassaukarwa ne min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya fala takunanna karka kasance min al-mumtarin cikin masu shakka فيه ذلك أتكم مثالك والمراد بالنبي بذلك التقرير تبتر واقع كافرين أي ألا يأس شيئا إن الله يأتي ما تبي وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله sai Allah ya ce wa kafe billahi shahida to Allah ne zan canza in kawo yahudu da nasarar da suke koyi zakon Allah Allah ya ce to wannan karka zama cikin masu shakka cewa wannan alkurani daga gaskiya ne daga ubangiji ka
وتمت كلمات ربك صدقا وعبدا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين
waɗannan kalima su rabbika hakika kalmomin ubangijin ka sun cika bil aqam da hukunce hukunce wal mawa'id da alqawra sidqan wa adalan gaskiya da adalci tamizun tamizin kalima su rabbika ne la mubaddila ba mai musa ya ji kalima shi ga kalmomin Allah bi nafsin da tawaya a hulfin ko sabawa Allah nan wa huwa samiu shine mai ji lima ya kwalu ga abin da ake faɗa al'alimu masani bi ma ya faru da abin da ake aikatawa wa in duniya tsara man fil ardi yudillu kan sabilillah ya rasulullah wallahi idan za ka bi mafi yawan abin da aksar mafi yawan mutane da suke cikin ƙasa ya kufa yudillu ka za su wadda kai an sabilillah ga barin tabarkin Allah shine dini in ma yattabi'una ba su bin komai illa zanna sai zato fi mujalatihim jadadan fi ma cikin sakin masa musamman da suke yi daga gare ka fi amrin maitati a cikin al'amarin matacce iz qalu suka ce ma qatala Allahu ahaqqa an taqulu bima qatalu wai fa suke cewa mushrikai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labari yanzu idan akuya ta mutu wa ya kashe ta yace Allah yace to idan mun yanka wa ya kashe ta yace Allah yace to ai kana riya cewa abin da ka kashe kai da kanka ya bi wanda ya Allah ya kashe tunda ne Allah ya kashe da kai ka kashe dan me ba za a ci na Allah da ya kashe ba naka ne wanda ka kashe halal ma'ana abin da suke cewa kenan a sai Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah ka rabu da su da maganganun banza yawa in ma hum illa yakhrusun ba sa komi sai dai ƙarya suke bi zalika cikin wancan naka inna rabbaka hakika ubangijinka a hasko shi inna rabbaka ubangijinka huwa alamu shi ne masani man yajin wanda yake bacewa an sabilihi game da tabarkinsa wa huwa alamu shi ne masani bil muhtadin da masu shirya mai jazi kullu zai saka ma kowanne min daga cikin su فكل مما ذكركم الله عليه إن قلتم بآياته مؤمنين وما تكونوا حتى تأكلوا مما ذكركم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليه وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فقلوا كشي مما ذكر اسم الله عليه لكتين أبن أكا ينكا لسونا الله أكا أمبت سونا الله إذا كانوا ينكا بسم الله الله أكبر ba a ƙarasa rahman rahim don ba aikin tausayi za ka yi ba shi za a ce bismillahi allahu akbar Allah ce ku ci wannan in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun zamo masu imani da ayoyin Allah wa ma lakum min sami ku Allah ta kudu ba za ku ci min ma zikra sunullahi alaihi daga abin da aka ambaci sunan Allah akan yankansa ba min azabaihi ne yanke yanke wa karbusila للبناء للمفعول وللفاعل قوة ونفصل بالفعلين أما لكم حقيقة أن ربي مكم ما حرم عليكم أبن أك حرم تامكم في آية أتكلم ولا آية التي جمهور من عليكم من ميتة والدم ولا من النير عدوا كشان آية أي أن لا يا يا جاي مكم أبن أك حرم إلا ما ضرتم يا من أك فقاتل دقوا إليه زوا غريش منه وهو عيلا حلال لكم المعنى la mani lakum ba abin da zai hana ku min akali ma zikira shin abin da aka ambata wa kan kun yi lakum an bayyana muku abin haramta ma aka rubucin sa wa hadha laysa min wannan baya shi kaga mazhaban malikiya dan kayanka ba sunan Allah da gangan akwai magana amma shi a shafi'iyya ya shawa in dai musulmi yanka ko da sunan Allah ko ba sunan Allah za a ci to Allah subhanahu wata'ala shi ya ce a ambaci Allah idan mutum ya manta bai ambaci Allah ba musulmi ne ya ne yanka za a ci yanka ya Allah ce illa man turutun sai abin da aka bukatar da ku man turutun nan sai yau ka yi tafiya kamar yadda yanzu a duniya yana faruwa haka sai ka je inda ba a yanka da bismillah ka je kasan amerika ina ruwan da bismillah ko je kasan canada a san allah ne ba ruwan ka bismillah ba ruwan ka bismillah inda ka ga nama ka ci karka kan baya kawai kar ka je mayan kan kuma ya to wa zai yanka musulmi ne a wajen ko kuma kai tafiya ka je inda ban yadda za ka yi ka samu abinci sai mushe idan baka ci mushe ba ka mutu in ka ci mushe ka ci haram to shine malamai suke cewa irin cikabu a haffin laranayi ga cuta guda biyu sai ka ɗauki mafi sauki da kisan kai da aikata haram wanda ya fi sauki aikata haram ya fi sauki sai ka ci ka koshi abinka shi sa mai risala ke cewa jazalin mumtsarri an ya kula maitata fa in istagana an ha tsaraha ya halatta ga mabukaci bai halatta ga kashe kanka ba bai halatta ga yunwa har ga labai ka ba sai ka je wurin da duk abincin da za a yi romo ne roman nan kuma Allahu alam naman maza ne halal ne ba halal ba ne kai dai ga dai ya sha da biki ga mai ko ina idan baka ci ba matsala idan ka ci matsala sai a bi wanne matsalan ya bi sauki to an kaga ba dama sai a ci gaba da ci har ma kai guzuri ma dan ba ce ka sha wuya ga wani to inda ka je ka samu haram din halal din sai ka watsar da wannan shine fa in istagana anha tsara'a shine Allah ya ce illa man durrutum in an bukatar da ku ku ci haram to sai ku ci amma in ya bushe lalurar sai ku san kaga misali giya kowa ya san haramun akwai inda za ta zama wajibi a sha daban giya haram ne sai mutum ya ci kashi sai haɗiye ya tsaya mashi a makogoro duk irin abin da za a iya sauka ciki ya kasa a kakaro shi waje ya gagara a bar mai cin kashin ya mutu to sai a ɗauko giya domin shi makogoro yana son haram makogoron yana jin giya zai bude ma'ana sai a ce illa isa gatin wussa sai ka buɗe baki ka kwankwaɗe iyan nan don kashin yana zuwa ciki zai halaka to anan shari'a kenan haramun ne iya amma yau kuma gashi ya zama lalura don allalura tudihul mahzurat duk lalura tana halatta abin da aka haramta yawa abin da aka hana shine ma inna kasiran haƙiƙa yawanci da idilluna suna batarwa بفتح الياء ودمها ولا يضلون بأهوائهم تسويسوا يزوجون مما تهواه أنفسهم من تعليل الميتة نهلة تمتج وغيرها لو أنت بغير علم باتارة سن يعتمدونه نسكه دوغربا فيها تشكنسا نسكه دوغربا في ذلك تكون شانكا إن ربك حقيقة ومن جنكا هو عالم شين مثني بالمعتدين ما تشيشه المتجاوزين الحلال إلى الحرام ما سكيت لها للحكومة بشهرة
واذكروا ظاهر الاسم وباطنه إلا الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأخذوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولقاتلوهم إنكم لمشركون
وذروا ظاهر الاسم وباطنه كبر ظاهر ساقم ألا دباطن إنسا أنانيته وسره أسرر إنسا لقوينسا والاسم عليه قيل أن زنا وقيل أن كل مسيح wanda suka ce cewa zahirar ismi ana nufin zina ne wa badinahu larabawa a da suna sha'awar zina to amma manya-manya daga cikinsu idan mutum ya zama babba zai yi a sarari sai ya koyi idan ko ba babba ba ne sai ya a sarari shi na Allah ce da me yi a sararin da me yi a koyar duk bari a wani kaunin kuma zahirar ismi wa zahirar kaga akwai zahirin sako shan giya a wani sarari zina zahiri ne ƙarya zahiri ne to ba da hufa wani abu yake girman kai hasada keya da dukkan abin da kake yi a koye Allah ce to da na sararin da na koyi don na san su ka bar su inna ladina yaktubuna al-ithma haqiqa wanda suke aikata zalimi suke kasafin sa sai zauna da sanu za a yi masu zakayya billahi raja cikin lahira bima kanu da abin da so kasance yaddarikuna suke kasafi ranan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka tare da cewa rahamansa ya ce rahamaci wata alkulle shayi kuma ya ce rahamansa ta riga fushinsa sai suka ce idan kafiri ya ce Allah na tuba ya tuba ya faɗi kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kadan an yafe masa duk abin da ya aikata ko min girmansa inna Allah la yakfuru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha cewa ya tuba ne amma shi mumini idan ya saba ma Allah ya ce ya tuba Allah ya ce zan duba gani zan duba gani shin tuban da gaske ne in karba to dama ai shi tuba in ka ce ka tuba a wajen Allah shuruɗin tobati annadamu alama fata sannan wanda ya fi Allah ya kura to ka saba ba Allah ya fi kana nufin ka kara sai ka ce astaghfirullah wa ba yau ka ji an ce astaghfirullah zan yana kankare ba kuma diyanka gobe ma yanzu zo zan kara in ce astaghfirullah to wannan Allah zai ce akwai duba a shi dalilin da ake karɓar na kafiri shi kafiri bai da aikin kirki ne gaba daya bai da aikin kirki gaba daya sau da aka shi da ba dan wuta ne kawai amma cewa la ilaha illa ma musa rasulullah nan ya dawo da shi musulunci shi an gafarta masa kai ko musulmi duk halin da ka je a lahira in ka je da la ilaha illallah ko an daddaki mutum ko an dan za shi a barin ruwa dan mamake shi karshe dai an janne shi sa shi na shi sai an duba da gaske yake ko ba da gaske ba sai ka an zaka yi duba za ka je a ce tubu tawbatan nusukha tubu taubatan nasuha in za ka tuba ka tuba tuba tsarka wala takuru mimma lam yankuru smullah alayhi kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah ba bi amma ta shine ya mutu kamar yadda kafirin da suke cewa waya yankan Allah ne wanda ya mutu da to Allah yake kar ku ci abin da ba a yanka da sunan Allah ba ayyuhu biha ala ismi ghairihi wa illa in ba haka ba فما ذبحه المسلم ولم يسم فيه عمدا abinda musulmi ya yanka shi bai ambaci sunan Allah ba da gangan auni siyanan ko da mantuwa fa huwa halalun halal ne saboda mai musuluncin ake dubawa ko ya faɗi bismillah ko bai faɗi bismillah ba an dai karɓa ni Abdullahi dan Abbas yace aji alaihi imam shafi imam shafi haka yake da wannan yake hukunci wa inna huwa il akalu ci minhu daga gare shi la fiskun khurujun amma yuhibbu bidani gaba da abin da ya halitta wa inna shayatin hakika shaydanu da yuhuna suna sa wasu wasu ila awliya zuwa majbantan su kafirai yu jahidu kun don su yi maku jayayya bi tarihi mai tace a cikin halitta mace wa ina da tumu yunkun fi su fi a cikin sa innakum la mushrikun ku kuna cikin mushrikai mana da nan
aw man kana baytan fa'alahu waj'alna lahu nuhan nuran yamshi bihi fil nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية في كل قرية أكابر مجرميها لينظروا فيها وما يقولون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيصيب الذين أجرموا صبر عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون
ونزل آية سوكا أشكين أبي جهل لغيره لو ننسى وتنزل سوكا ونم آية abu jali da hamza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallaci mai alfarma lokacin da yake makka yakan zo ka'aba ya yi sallah a wajen kafirai kuma suna bautan gunki to ya zo nan yana sallah sai waɗansu jama'a daga ƙurayshiyawa suna kallon annabi kafirai sai suna magana da junansu sai dai ya ce saboda haushin annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana sujada yana dukawa yana tasowa wane zai je mahauta ya ɗebo tumbi mai wari in ya zo mu bari sai ya yi sujada mu ɗora a kansa wanda ya zuwa wariya lokacin nan ko kuma tu ibnu abi mu'ayyid sai ce ni ne zai yi manzo Allah dai yana ta sallan dai yana kallon su yaje ɗebo tumbi mai ɗoyi wanda ya kwana yana wari ya zo ya samu zan Allah ya yi sujada shi kenan sai watsa a kan annabi ya zuba tumbin nan abin na wari sai kenan sai suka koma gebe ɗaya suna ta dariya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bakin ciki bai dai dago daga rubu sujada ba yana zama suna dariya aka je aka samu sai da suna fadima tana karama ga abin da aka yi ma baban sai ta taso ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujudansa suna dariya suna annabi himmi ta zo ta kwashe abinda suka dora ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta zubar tana zagin su to shi sai na hamza bayan sai na hamza kuma uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne mai farauta mai karfi kullum ya fita zai je farauta ya dawo sai ya dawo da ya ji labarin abin da ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen Abu Jahal ya ce da ɗana za ka yi haka mutumin banza mutumin wabi yana da fari da baka a sai ya dinga dukan shi da bakan har ya fasa mara goshi da ɗana da ɗana za ku yi haka mutanen banza wawaye to sai shi abu jahali yana cewa ya za ka yi haka ba shi yake zagi gumakon ba ne yana mai da musa huhai ya mai da musa huhai ba mu da hankali sai ce wa bi musa huhanci wanda kuka ɗauko dutse ku ci na Allah ku akwai sahu hairu wawayen banza kai ma ka ba da gaskiya ne shi an ba da gaskiya ne shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dalilin shigan shi musulunci kenan shine Allah yake cewa aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kaman masaluhu في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون shin wanda ya zama wala yana batacce da kafirci kamar shi Abu Ja'far Hamza din nan fa yana muka raya shi bil guda muka bashi shari'a wa ja'alna lahu nuran muka sanya mashi haske yamshi bihi bin nas da yake tafiya da wannan haske cikin mutane ya tabassaru bil haqq wanda yake gaskiya ne gaini ne ga wannan tawhul ibadi zai zamo kamar masulhu kamar wanda shi mansulu za'idatun ai kamar huwa kamar wanda yake cikin zulmati yana cikin tuhuwannin kafirci sannan laisa bi khaliji min ha ba zai fita daga cikin ta ba wa huwa kafir shi an shi ne kafir la ba za su zama daidai ba kazalika kama sun yi lil imani lil mu'minina lil iman kamar yadda aka kawata mu mu'minai imani sun yi lil kafirina ma kanu ya'maluna ko aka kawata ma kafirai abinda suke aikatawa من الكفر نكافر والمعاصي نسب وكذلك كما جعلنا فساق مكة أكابرها كما إن مكة سنيا فاسقا مكة سوني من جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها مكة سنيا كون على قرية من من ينجي بقوم الظالم أشكي نعم يمكروا نفسي ما كرشي نعم فيها أشكنتا بالسد تتري وعن تتري متاني an imani gabanin imani Allah ya ce ma yamkuruna illa bi anfusihim ba sa ma kirki ma kowa zai da kanin su li'anna wa balihim domin annoban kafircin nan alaihi mana kansu ma yashuruna ba su sani bi zalika da wancanin kam wato ana malan shi ke cewa wato shi sha'anin ubangiji idan yana son bawa sai sa mutane su kishi din ya zo wurin shi sai mutane su kishi don zurin shi domin idan mutane duk suna son ka sai ka karkata zuwa wajen su sai ka so abin da suke so sai ka yi abin da kake so ba ka ganin mutum ina da aboki na gudda ko in dan banza ne sai bai da shi dan banza saboda bai son ya saba ma abokin ko sai ya ko baya son abu sai ya don abokin to su bayan Allah in Allah yana son su shikenan sai ya sa waɗancan su ki su ya zaba halayensu da an ƙi su nan sai su dinga cewa Allah Allah Allah Allah to Allah subhanahu ta'ala yake cewa idan ya jefa haske a zuciyanka sai ka gaba ka ganin girman kowa sai shi duk wani abu za ka ga girman shi ba su kuma mutane ba za su ga girman ka ba kai sai kai ta ganin girman Allah wa idza ja'ahum ayatu idan aya ya zo mutanen makka ala sirkin nabi sallallahu alaihi wasallam bisa gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalu sai su ce lan numina bihi ba za mu ba da gaskiya da wannan aya ba hatta nuti ma uti rasulullah sai an ba mu irin abin da aka ba manzannai min risalati na risala wato takarda daga Allah wal wahayi ilaina don da wahayi zuwa gare mu li anna aktsaru malan wa akbaru sinnan kaji wai mu muke da yawan kuɗi mu muke da yawan shifau kaga kenan shi mutumin duniya kudin yake kallo kawai suna ganin in dai za a yi abu na kirki a garin nan ai mu za a fara nema mu ne manya mu ne tsofaffi mu ne ko muke da kuɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba ruwan Allah da kuɗin ka inda kuɗi wani abu ne da bai ba karo da ba inda kuɗi wani abu ne da bai ba kafirai kuɗi da yawa ba mai son shi mai kiransa kuma ya hana shi ba ruwan shi da shekaru ba ruwan shi da kuɗi Allahu a'lam haifa ya ji alin Allah shi ya san inda zai sanya manzancinsa bil jam'i wal ifradi risalatihi ko risalati wa haisu maf'ulun bihi li fi'lin dalla alayhi a'lam ay ya'lamu al-mawli'a as-salihah Allah shi ya san wuri na kwarai da wani ya wanda zai sanya annabci bi a cikin samai zauha wa ulai waɗannan da suke ganin kansu suke da kuɗi da yawan shekaru laisu ahlan laha ba su zamo ahalin haka ba ana sai si mullazi na ajira musa garu da sannu kaskanci zai samu waɗanda suka yi laifi inda Allah wajen Allah wa azabun shadidin na azaba mai tsanani mai mamaye abin da suke make shi kaga wannan aya da ya ce ma'uci rasulullahi allahu alam wato wuri ne babban wuri ne inda sunan allah suka haɗu a wuri ɗaya rasulullahi allahu rasulullahi allahu an ce sunna ne idan mutum yana karatun qur'ani ya zo wajen nan ya yi wakafi ma'ana ya tsaya ya roƙi duk abin da allah yake so wajen allah ya bashi har ma aka ce akwai addu'an da aka so a wurin cewa Allahumma man ladhi da'aka fa lam tujirhu wa man ladhi istajaraka fa lam tujirhu wa man ladhi sa'alaka fa lam tu'tihi wa man ladhi ista'ana bika fa lam tu'inhu wa man ladhi tawakkala alayka fa lam tu'tihi ya gausa ya gausa ya gausa bika astaghithu fa aghithni ya mujiz wahdini hidayatan min indika وقل هوائنا واشف مرلانا واغل ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بهج القرآن العظيم ورسوله الكريم bi rahmatika ya arhamar rahimin wato abin da ake so mutum ya faɗa kenan a wurin ma'ana kana cewa ya Allah wane ya kira ka baka amsa ba wane ne kake makansa baka taimaka masa ba wane ne ya roƙe ka baka bashi ba wane ne ne kake makanka baka taimake shi ba waye tawakkali gare ka baka isa mishi ba ya mataimaki ya mataimaki kai kadai nake neman taimako ka taimake ni ya mai taimako ka shirya da ni shirya daga gunka ba daga wajen wani ba biya bukatar mu Allah warkar da masu cutar mu biya mana ba su suka mutu masu bashi wurin addu'a kenan Allah ka biya mana ba su ka gafarta mana da iyayen mu da uwayen mu da haƙƙin alqur'ani da sunan kare da rahmatu ga rahmanin wannan sunna ne ayi addu'a kuma sunna ne ayi wannan addu'an wanda ya tara ku ومن يريد الله والله اعلم نعم ان لا ادم شنو كان بسبب كلمه من يريد الله وند وند وند الله ينفي ان يهديه يشري الدشي يشرح صدره للاسلام زي يلو تدوت صدره كيرجنسا كمسلمين بأن يكذب في قلبه نورا يجيب في أكل نوتيانسا فيبصر أيل وتامسا وبقلبه كما ورد في حديث كما يبدو أتكلم حديثي من يريد الله وان وان الله يمتي ان يدله يبدشي يجعل صدره سيسن يكرجن سليك من كنشي بالتعذيب والتشديد انا كمي ان ان ان قبولي خارجا من تنن كنشي شديدا لي بكسر الراء صفة وفدها مصدر كأنما يصعد إن أنشي إيماني كما أن كلف مصعبا سما وفي قراءة يسائل في إرقام في الأصل في الثاني وفي قراءة وفي أخرى بسكونها في السماء أتكن سماء إذا كلف الإيمان لشدته سبب تنانيسا كذلك جعل هكذا سيا وجد أمر الله بس ألا يتسني عذاب أو شياني لسلته يسلته ذي سجيش على الذين لا يؤمنون بس وأن بعض بعض الأسجاء وهذا صراط ربك وأن شيني تبارك أبنجيجنك وهذا الذي أنت عليه أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبن دكتي مغنى abin da kake kai tafarki ne na ubangijin ka mustaqiman la waje ba karkata a ciki wa nasbuhu ala al-qalil mu'akkadin na kalfa sallallahu mun bayyana ayoyi da kaumin ga mutane ya zakkano su yawa zuwa wato da Allah yace idan yana nufin alkhairi sai je fa haske wato shi imani haske ne kafir shi ko duhu ne duk wanda babu haske a cikin zuciyarsa gaba ɗaya ba zai imani duk wanda zuciyarsa da haske ko ba zai kafirci ba gwargwadon hasken zuciyarka gwargwadon imaninka in zuciyarka na da haske da yawa sai imaninka yi yawa sai ka zama mumin a zamanin sai na umar ya taba shirya yaki ya sa rundunar yaki mutum dubu hudu ya tura su garin ajamawa mutanen da ba larabawa ba suna ta yaki su ci wannan gari su ci wannan gari su ci wannan gari sai suka je suka samu wani gari mai babban ganuwa wanda ba yadda za a yi a shiga garin mai sarautar garin ba sarakiya ba sarauniya ce ta sa kulle garin ba mai shiga safai suka yi kwana da kwanaki ba wanda shiga garin suka yi suka yi ba wanda shiga garin rannan sarauniyan sai ta hau kan beninta tana hangen can waje da Allah zai jefa haske a zuciyarta sai mata irin Allah yadda yake sarrafa ayati a cikin rundunar da sai na Umaru ya aika sai ta hangi wani saurayi kyakkyawa ya kayata da ita kyakkyawan saurayi sai ta ji gaba ɗaya ba ma maganar sarautar ba hankalin da ya koma wannan saurayi sai ta fashe da kuka saboda tsabar su da ta fashe da kuka sai ta fada suka ce a rage ne mai kawo suke kuka haka ga mun mun tsare kanmu bayan da dama su shigo da cikka ko shirin ku na za abin da na gani me sai ka gani da ce kai ga wani saurayi can zai shiga rinna yanzu nan wannan saurayi zai shiga rinna ha ku je ku bude mun binnin aka je aka bude ta aika mu saurayi ta ce tana gayyen shi ya zo saboda shi za a shiga rinna sai ce a gaya mata yana son abu biyu ta miƙa garin na zahiri ta miƙa garin baɗini in ta yarda da shigo ta miƙa garin na zahiri ta miƙa garin na baɗini ya ce abu da ya mashi shigo da rundunar yaƙi shi ya shigo ta ce ba maganar yaƙi na miƙa wani na baka na zahiri me na baɗini ya ce ki ce a shaɗu an la ilaha illallah wa shaɗu an muhammadu rasulullah ta dubi saurayi da ce kai kayi mu amma ba ni yadda ni fi sarauniya ba salafiya ba zan musulun da a gaban yaro ba waye oganka yace akwai sarkin yakin mu sunan shi Abdullahi bin Umar yace a je wurin shi sai wurin shi za a musulun da da ta je daga Abdullahi bin Umar ce ma dalla kai ne babba eh to wai akwai addinin musuluncin nan akwai wanda ya fi ka girma sai ta ce ya ce akwai wane ne shi ya ce to baba na sai na mura sai ce ai musulunci sai wajen shi ta kama hanya sai madina da ita da rundunar yakin ana zuwa ta kasai na mura kai ne babba a musulunci eh to waya musulunci akwai wanda ya fi ka girma ya ce akwai waye ce ce ga ya can rasulullahi yana kabari amma a raye ke ce ai na fi karfin ka wurin shi zai ya kai ta ce ga annabi nan ta ce nan ne annabi nan ne annabi ta ce a shaɗu an la ilaha illallah wa sha annan muhammadu rasulullah to amma abin da ya bada mamaki ta ce Allah in baka karbi imani na kashe ni yanzu in dai ka karbi imani na kan gusa nan nan da gidan mutu sakon manzon Allah da sai na Umar kowa ya fashe da manzon Allah ya ce a ge abin ne ta a cikin sahabban manzon Allah shine Allah ya ce a imani haske ne in ya jefa a cikin mawa ba yadda zai iya kafin shi har ma masu arife suna cewa kowane dan adam a zuciyarsa akwai wasu kwayoyi guda goma sha bakwai in da yake haske bakin imanin da kenan in biyu ke haske bakin imanin da kenan in uku ke haske bakin imanin da kenan babu wanda nashi yake haske duka sai na manzan Allah shi sa shi annabi bai da irwa ai shi zahirin shi haske ne ba da shi haske ne don haka in ya shiga irwa irwan mata shi take yi nurun ala nurin da yi Allah ya sanya mana haske a zuciyar kowa ya yi zikirin Allah nan haske ke karuwa imani yana karuwa bi ziyadati da amali wa yanqusu bi nafsiha idan kana nafil bi dare imanin ka zai karu in kana zikiri imanin ka zai karu in kana salatin annabi imanin ka na karuwa idan ka rage ibada imanin ka sai rabu shi shedan bai zama wuri ɗaya da zaki ko da ka ce da ka ce la ilaha illallah sai gudu sai gudu in ka bar la ilaha illallah sai dawo da kai to da wani kokari mu tusa haske a cikin zuciyarmu na kamar sa annabi sama كرف صلى الله عليه حقيقة نعم وهذا الذي أنت عليه يا محمد صراط مستقيما لا عوج فيه كرف صلى الله عليه لكم يذكرون فيه إرقام متائف الأسر بالذال أي تعزلوا suke wa khususun an ami an ambace su bi zikiri da ambato li annahum al muntafiquna domin su ne masu amfani domin shi wanda bai da imani ko da maganar imani ya zo bai shiga zuciyar sai tsaya a bayan kunne sai ya wuce idan ko imani na nan sai ya wuce kunnen sai ya kai kunnen zuciya da idan ba imani sai ga Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل yanzu in kai ma awaki ko shanu sauti suna ji amma mai kafa da ka ce musu yi wani ko ka je kace ka za su faɗa in kai kara ne za su ji abin da ka faɗa amma sun sani to haka nan mara imani an mutu karatun qur'ani bai ji domin zuciyan ba na fahimta ba irin ba na gani ba lahum darus salam لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الجنس وقال اولياؤهم من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال نار مرجوكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون لهم دار السلام جنا من جي يتبت su أي سلامتي وهي الجنة إذا جاء الجنة لما الجنة كيسوا إن الجنة تهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين wani kaulin ya ce wal mala'ikata yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum wani kaunin ya ce la yasma'una fiha lagawan wala tatima illa qilan salaman salama shi sa aka dauko wannan gaisuwa aka ba da umma annabi Muhammad idan ka gama da dan uwanka mu ne assalamu alaikum assalamu alaikum inna rabbihim wannan ubangijin su wa huwa waliyyu Allah shine majimancin su bima kanu ya'maluna da bin su ya aikata واذكر يوم يحشرهم ناشرهم الله يجعلنا نبكي تارس من نور ولياء ويحشرهم إلى الله ولا خلق جميعا ويقال لهم أشمس يا معشر الجن يا جماعة قد استكثرتم من الأجل كن يوا أشكين قسا بإيوائكم قتلهم وقال أولياؤهم مجبا تنشي لأنهم سيسجي الذين أطاؤهم ونسك بالجنين من الإنس daga mutane rabbana samta'a ba'duna bi ba'din ya ubangiji mu kai gajiyar da sashin mu da sashi dadi in tafa al-insu bi tazyini jinni lahum ash-shahawat mutane sun amfana da aljannu da kawata musu shawa wajinnu aljannu kuma sun sun an kawata musu bi da'ati ins da bin mutane da hungare su kaga ina aiki a cewa ne mai aljanna ga kada Allah da zaka roƙa wai kana neman mai aljanna ko an kawata miki idan ka ce za ka ranta musu alkur'ani da zalati da wani abu zai ce a amma an kashe waje mai ajena ko mai ajena shi ke nan a zo kaza a kuro bakar kaza a zo bakar kaza a gwamnan bakar kaza lalle haka nan shaidanu sun yi amfani da mutane da yawa mutane sun amfani da shaidanu aljannu waka wa balagana ajalan lalli ajalta mun kai mun kai mutane ajalin da muka sa ajali gare su ajalta lana ka kai mu ajalin da ka sa ajali gare mu yau mun kiyamati wa la tasur wal nazara minu da gare su qala ta'ala Allah ta'ala zai ce lahum ala lisanil malaikati hajja malaikati annar maswaqu mota shine makoman kuma awaku khalidina ababan dawama fiha ciki illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so min al-awqati allati yakhrujuna wanda suke fita bi shirbil hamimi saboda shan ruwan zafi yan wuta ba sa fita a wuta sai lokacin da suka bi ishi to ruwan da ake ba su ruwan zafi ne na surkami ke a waje yake sai a ce a kai su su sha ruwa ciki ba daɗi waje ba daɗi in an je shan ruwan ruwan ma mai yankin jahanni ne inda za a mutu inda duniya ne da abu fainan farija qala ta kama qala ta'ala inna marji'ahum ila jahim makomansu zuwa wajen imani وعن ابن عباس انه بمن علم الله انه يؤمنون ولا اتكم ولا الله يسمو منين فما بمعنى من ان ربك حقيقه وبنجيك حكيم غني في سنه اتكم ايكنسا عليم مثني بخلقه لالتنسا وكذلك كما متعنا أصاة الجن والإنس والجن بعضهم ببعض كما إن مكجيت ما سصاف متاني لأنه ساشي لساشي نولي مكجبنتا من الولاية بعض الظالمين ساشي من الظالمين بعد ساشي أي على بعد ما كانوا لأبين سكا كسنتي يكسبون سكي كسبي من المعاتي نسبة الله يا ما شاء الله يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرقهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ya masharar jinni wal insi ya jama'an aljannu da mutane Allah ya ce kuma rasulun shin manzanni ba su zo muku minkum daga cikin ku ba min majmu'ikum ay ba'alukum as-salih bil insi aw rusul al ba'alukum sashin ku as-salih mai gaskiya bil insi da mutane aw rusul jin nuzuruhum masu gargadin su alladhina yasma'una kalama rusuli wanda suke jin maganganun manzannai fa yuballiguna su isar maqamahum mutanen su يقصون سنة إنسان آياتي آيوينا عليكم أكم وينظرونكم سنة قرقة أدكوا لقاء يومكم هذا قموا لرانا وانا رانا كالشي قالوا سيسوشي شهدنا على أنفسنا من شهدا مكان وعن قد بلغنا شيء واسوء سلمنا وقال تعالى الله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا لا يوان دنيا تارو بإذن ما إنما الحياة الدنيا متاع فلن يؤمنوا بس بعد كتابة yau gashi sun zo gaban Allah wa shahidu ala anfusihim sun shaida makanin su annahum kanu kafirina sun zama kafir zalika irsalu sun aikan manzannai an Allahu muqaddaratun li an wa hiya muhabbatun li annahu domin shi lam yakun rabbuka ubangijinka bai zama mulikal qura mai halakar da alkariyu ko mutanen alkariyu bi zulmin da zalunci min hada gare ta ba wa'adu ba gafilun mutanen da suna cikin rafkana lamir sun yi yin rasulun na an ce ma ka ma makon na ma'azumin hatta na ba sa rasulun Allah ce ba mu taɓa kawo azaba ba sai mun aiko masu gargaɗi sun yi wani kullum ya tafi daga kowanne min al'amili na daraja tun sakayya bi ma amilu da abin da suka aikata min khairin na alkhairi da shan wa ma rabbuka bi Allah bai rafkana amma ya amalu ga abin da suke aikata da Allah ya ce da kullum darajatin min ma'amilu mutane suna da darajoji daban akwai malamai magadan annabawa akwai mawadata su ne Allah ya danka amana Allah a hannunsu akwai masu gudun duniya su ne ababen koyi wanda su ne jagorori akwai mayaka su ne masu masu jihadi fi sabilillah suke yawo da takobin Allah sai sarakuna su ne inuwar Allah waɗannan jinsi guda biyar ɗan sun daidaitu duk kowa tsaya a matsayinsa malami ya tsaya a matsayinsa na malami ya yi aiki da amanar ilimin da aka bashi masu wadata suka tsaya haka masu gudun duniya suka tsaya haka mayaka suka tsaya haka sarakuna suka tsaya haka to komai zai daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abubuwan da yake bata duniya idan malamai sun zama masu kwaɗayi a cikin duniya masu gudu duniya sun zama masu kwaɗayi a cikinta mayaka sun zama masu riya to da wa za a rataya idan tajirai sun zama masu ha'inci da wa za a yi amince idan mayaka sun zama masu riya da wane ne za a samu abokin rinja a abokan gaba idan masu mulki sun zamo azzalimai waye zai kiwo kuma da ba za a koyi waɗannan sun suka bata duniya da sun kyau da kullu shayin ya yi ya kyau amma sun baci duniya ta baci to Allah ya tsare mu rabbul gani amma rabbuka bi gafiri amma yamalun Allah bai rabkana ga abin da suke aikata bi da'i wata ya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin aka maka Allah wannan ya tambaya ne wai mahaifinsu ne ya tara su duka ‘ya'yan shi gaba ɗaya sai ya ce musu idan sun je sun kai da kaninsa Allah ya isa bai yafe musu ba ko bayan ba shi da rage. Wannan don a ƙarƙashin wani sabani da ka samu da kanin nashi da da wannan shi shine shi ubansu ya gaya musu wannan wannan abu ya dame su shine suke son da Allah malam ya gaya musu ne ne ruwanta saboda su suna ganin haka rushewar zumunci ne tsakanin su da ubansu rashin gaishe da dan uwan uban su saba ma Allah ne la da adali ma a doke ni ba sai dukani ba abin wani halitta a cikin sabon maliki Allah ne yake a yanzu eh wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama wal arhama hal malamin suna ce ittaqul arhama ittaqul arhama saboda haka shi ya nuna shi jahili ne ko kuma shedan yayi aiki akan sa idan suka saba masa suka gaishe shi ba su saba mashi ba don bin Allah suke yi in sun gaida da mu ba balle ya ce ko bayan babu su gaishe shi su yi zumunci da shi abin da yake tsakanin su kuma Allah ya gyara
aka baka na wanda yana tambaya ne wai akwai wani falala ne ta musamman ga mutum da ya rasu ranar juma'a
eh ranar juma'a da ranar litini ranar ko ne masu falala masu daraja duk wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a ana masa kyakkyawan zato in dai mumini ne ba ba an ne ba in dai mai imani ne mutumin kirki ne ba wai a ya sha giya ya zo yana tambaye ya mutu ba wannan akwai kuka amma idan mutumin kirki ne ya mutu ranar juma'a to yana samun sauki dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowace ranar juma'a akwai wani sa'a ba wani bawa da zai dace yana neman gafara da Allah sai ya gafarta masa za ba duka mutane suka sani ba da kuma ranar juma'a shine idin mako rana ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake son ranar aka keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saboda ka wanda ya mutu ranar juma'a ko mumini ana masa kyakkyawan zato zai ji saukin tambaya ga bani insha Allah aka baka na wanda wasu suna tambaya ne sun ce sun ce an ce wai an saukar da alqur'ani a cikin wata ramadana wai qur'anin da ba dai a saukar da ita a makka ne ko a madina a'a alqur'ani an saukar da shi a shekara 23 manzon Allah ya shekara 40 aka fara saukar masa da alqur'ani da ya shekara 39 da wata shida aka fara gaya mashi shi annabi ne aka fara ce mashi kira da ya kai shekara 40 aka nada shi annabci aka ce ya bal ba an zama rabba ka baka biro siya baka ba zahir to alqur'ani yana da fassarori sai ka je wajen malamai sai ya ce maka shahru ramadan allazi unzila bihi alqur'an wata ramadan an sauka da alqur'ani a ciki can wani aya zai ce ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba mu saukar da shi kowane abu sai lokacin sa yayi to abin da yake faruwa alqur'anin da can kamin zuwan annabi yana can a dunkule a lauhul mahfuz ba wanda ya taba shi da annabi ya zo sai aka kawo shi kusa aka kawo shi sama na farko da aka kawo shi sama na farko shine cikin watan ramadanan gaba ɗaya aka kawo shi amma saukarwansa sai ana saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan dan annabi muhammadu annabin rahama ne idan wannan abu ya yi tsanani sai Allah ya warware da wannan ya kawo sauki ba irin sauran littafan da suka wuce da ba littafan a taura gaba ɗaya aka saukar da su in tsananin ya zo tsananin kenan ba da man sauki in saukin ya zo saukin kenan ba da man tsanani to amma mu al'umma din sallallahu alaihi idan aka saukar mana muka yi kuka sai Allah ya ce shi kenan da Allah ya ce fattakullah haqqa tuqati muka ce a a Allah ba za mu iya ba sai ce to na shafe fattakullah masana saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sa zaka ga in kana karatun Qur'ani zaka ga suratul Fatiha jirgidabi makiyatun duk wanda kai ga yana zaman makiyatun nan to annabi yana zaman makka aka saukar mashi da wannan ma'ana yana zaman makka ko ya yi tafiya in dai a makka yake ko yana ganin makka aka saukar mashi da wannan ayoyin to shine ainihin ahlul qurra suka suka kiyaye in ka ji an ce makiyatun annabi yana makka aka saukar da wannan aya idan ka ji an ce madaniyatun annabi yana zaman madina aka saukar da aya to haka aka yi manzo Allah sai wanda bi yasan Qur'ani zai ga idan Allah yana magana ya ayu alladina amanu ya ayu alladina amanu an dawo Madina ne lokacin idan ka ji ana ya ayu nasu ya ayu nasu ana maka ne lokacin kuma za ka ga ayoyin da ya sauka maka kullum ba da hakuri ne don annabi bai yaki maka ba bai yaki maka ba ya hakuri ne ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya rasulullahi to da ya zo maka kuma sai aka dauke hakurin ayyaki to shi sa in kaga aya sura ya ce madaniyatun to annabi yana zaman madina yala ya je yaki ko yana garin madina annan dai aka saukar da ita a madina haka abin yake ma'ana an kawo shi jumlatan a cikin sharu na balata amma saukar da shi nan sai da aka yi shekara ashirin da uku ana saukarwa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne ba irin sauran annabawa ba wanda in an kawo abu an kawo kamar kaga a cikin zamanin bani isra'ila kai rigan ka yi najasa sai dai ka yanke ka ruwa manzo Allah ya ce a ku yayyafa ruwa shikenan an gama idan sallah ya kama al'umma annabi Muhammadu sai Allah ya ce saboda kai annabi na tsarkake duk kasar duk duniya na tsarkake ta a gona ba ma sallah a gefen titi ba ma yi to yanzu kaga waɗanda ba a hadin kitabi kaga suna yi ba a sabi sai a ce sai ka je ainihin inda za ka yi sallah amma mu al'umma annabi an tsarkake mana kasan gaba ki daya wannan shine rahman annabi ma'anar kenan الحمد لله رب العالمين فاجع مع صلاة الفرائض da muka dace Allah ya mamala da sabon muka kuskure da gafarta mana da kuma kai suna da yana da mana amma mun da shi ko da fashi ne da kuma kare mu da hadi na sarar da kuma da gidan ne ko da kuma da kuma da